form. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا قلوبنا وشفيعنا قاسم مصطفى محمد سيما بكيت صاحب المصر والزمان أرواحنا والفداء to insha Allah za mu dora tafsirin suratul baqara daga aya mai tan da talatin da takwas hafizu ala salawa hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye da salloli nace sallolin nan biyar kenan wato ku dawoma a kansu a kan lokutansu da ba da rukunoninsu shi ne kiyaye salloli salloli biyar da ku yi su a kan lokaci da kuma bisa ƙa'idodinsu wasu salatul wusta da sallar da aka kira salatul wusta wala allah wusta na tsakiya yake nufi ko wanda ta fi falala don a doga din suna ce ma abin da ya fi falala suna ce mashi ausat al'afdal ana ce mashi ausat inda allah ta rake cewa ji'alna ku ummatan wasatan ba yana nufin ta tsakiya ba yana nufin wadda tafi ne wadda tafi har wala ana kiran wasaf adalci daidai wa daidai to shi kenan sallar in ka ce sallar tsakiya mutum zai wala Allah ya tunanin cewa wata tsalla ne a tsakanin salloli wadda ita ce daidai tsakiya kuma da haka nan a lokaci dai ma'anar sa ke ko yana ko kuma yana nufin wadda ta fadara an ce dai ku kiyaye da salloli sai aka ce kuma da sallar tsakiya wannan tahsisin ita sallar tsakiya din ne a tsakanin salloli din wato ita ma tana cikin salawa amma sai aka keɓe ta da ƙarfafa maganin ƙara kiyayewa da ita wato in aka ce ka kiyaye da salloli biyar sai aka ce musamman ma sallawanci masala shi ne ma'ana hukumu da lahi ƙanitin ku tsaya kuma ga allah kuna masu kunuti masu ɗa'a kenan domin kunuti na nufin da'a ne a lokacin kuma yana nufin kankan da kai shine shigen kunuti da akan yi akan yi addu'a ce mishi kunuti don haka aka kira haka nan akan kira kunuti addu'a haka amma dai yana nufin masu kankan da kai zuwa ga Allah ne masu da'a gare shi to wace ce salatul wusta wanda aka karfafa magana da dangane da ita ra'ayoyin mutane wanda suka fahimta daban-daban abinda suka fara ruwayoyi ma daban-daban kai wace ce salatu wusta wasu su ce wannan sallar ne saboda kaza wani su ce sallar wannan sallar ne saboda kaza har ta kai ma dai wato kenan idan ka tattara da wayan gaske ka kawo wata magana kwara ɗaya da za ta ce maka wannan ita ce salatu wasu illa a cikin tsakanin ruwayoyin akwai ruwayan da na gani nuna cewa ainihin ta sauka ne ranar juma'a manzala sallallahu alaihi wa kuma yana tafiya sai ya tsaya ya salla ya kunuti a cikinta ya ruku ya salla raka a biyu a sifan yadda ake juma saboda haka wala Allah sallan juma'a din kuma ya fi kama duk da ruwa wa'ansu ruwa suna cewa a zuwa wasu ruwa su yi la'asar amma an ce ta sauka ne a ranar juma'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa ya tsaya ya sallaci juma'a da mutane raka'a biyu to tana iya tun ta yi wata da an ce ku kiyaye da sal zai wani wannan zuhur din a juma'a ke wato juma'a in an yi ta tare da imami ta tsaya matsayin azumi in kuma ba tare da imami ba ne to a zuhur ke sai an yi abu a madadinta sai a abu kuma ko an yi ta ma in ba imam to a zuhur na nan to wani allah ita ce salatul wusta ɗin to amma ruwayoyi da daban-daban da ma akan cewa sallar asar har ma da ruwayan da cewa ainihin akwai ƙira'an hajizu ala salawatu wasalatul asar wala allah wasalatul asar ɗin ya zo ne a sigan fassara kamar yadda an saukar da wannan ma'ana domin mun sha faɗin wannan ba kullum sai na maimaita ba kan cewa idan ka ga wani abu mai kama da haka nan ba yana nufin ainihin wasu ratul asir ne amma sai aka cire ba tana iwa a mushafinsu wani ya sa alƙalminsa a tawada a saman salatul wasa'adin ya ce salatul asar a ma'anan sharhi ko a hamish a gefen takarda din waje gefen rubutu ya ce salatul asr to kuma irin wannan sai ka ji ana cewa musafin wani ya ce kaza ne amma abin da muka fahimta shine waɗannan kalmomin da suka sa a ma'anan fassara to amma aka ce sahabi zo ala salatu wa salatu a wa salatul asr to ai ya zama ƙari akan salatul wasa ko bai zama da ma an ce salatu wasa sai a sama mutum ya rubuta salatul asar kaga ya fassara salatul wasa ke amma ya ce wa salatul wasa wa salatul asar kaga wadda banki ne da salatul wasa da ke to shi kenan dai an ce da ake yi salloli kuma sallolin nan biyar ne ake na dare da yi su ne zuhur na asar magariba isha da sallar alfijir in wusla na nufin tsakiya ne to kila mutum sai ga cewa to a zuhur ne saboda tsakiya rana ko ko su bayi saboda ga biyu nan ana ce musu zuhurai ga waɗansu biyu nan ana ce musu isha'ai ana gwama su a tafiya ita kuma ta fita daban ko koyane ne amma ruwayoyi suna nuna cewa daban-daban kamar yana ce a cikin kafi da tazib daga imam bakar ya ce salatu wusta iya salatu zuhur wa hiya awwal salatin sallaha rasulullah sallallahu alaihi wa wa hiya wasfu nahari wa wasfu salatayn bil nahari salatul ghadat wa salatul asr yace sallar tsakiya ita ce sallar azhar saboda ita ce farkon sallar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallar ce kuma tana tsakiyar yini ne kuma tana tsakanin salloli biyu da suke yi ne domin sallar su bahi gari ya waye sallar asar kuma ma'ana cikin yini ake magarba ko dare ne to kaga tana tsakiya ne ya ce a a wayansu ƙara'o'i hafizu ala salatu wa salatu wusta wa salatul asr wa qumu lillahi qanitin kun ga nan nufin cewa ita salatu wusta din kafin ba ba ita ce da asar din bace yace kuma rawala ya wudu rawaya dai daga imam bakir yace wannan aya ta sauka ne ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana tafiya sai kunuti a cikin ta wa wa ƙumu lillahi ƙaniti sai ya kunuti ma'ana ya addu'a a cikin sallah ɗin wanda ake ce kunuti mun san kunuti muna sa shi a bayan ƙira'a kafin ruku a raka'a biyu raka'a ta biyu bayan ƙira'a kafin ruku kuma an ce idan mutum ya manta ya ruku'u in ya ɗago yana iya wasu kuma ba'alin rawayoyi sun zo da kunuti na bayan ruku'u da na kafin ruku'u kamar wutiri wutiri yana da kunuti biyu yana da kafin ruku'u da bayan ruku'u kamar kuma sallan juma'a tana da kunuti biyu a raka'an farko tana da kunuti kafin a yi ruku'u a raka'a ta biyu bayan an yi ruku'u kafin a yi sujjana to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kunu bi a cikin wannan sallah ne kuma ya bata halinta kamar da take a tafiya haka kuma ake yin ko a gida wato raka'a biyu kenan amma mazaunin gida an ƙara mashi raka'a biyu ce a juma'a an cire raka'o'in nan biyu ne a madadin kudubobi biyu da liman wanda liman yake kafin ya sallaci juma'a wanda ya ce wanda ya sallaci sallar ranar juma'a shi kadai to ya sallace ta raka'a hudu kamar azhur kamar yadda ke sauran sallar ba zai yi ta biyu ba in kai kaɗai kai sallar a zuwan ranar juma'a a zukur raka a hudu za ka yi akwai da ke akwai raya da ke cewa ainihin za ka yi raka a biyun farko da sifar na juma'a ne wanda a yi da an ce kawai ka dai a zuwar yadda aka saba a wurin a zuwar a wurin juma'a ba zai yiwu ba sai da sai da imami in babu imami to ba juma saboda haka in kai sallah tare da imam to ainihin zijjirin juma tare da imam to ainihin ba sai ka yi a zuwa ba ta tsaya matsayin a amma in ba tare da imam kai to sai ka yi a zuwa an fahimta to tambaya mutane da suna iya tattaruwa ran juma'a su yi sallan a zuhur jam'i amsa a kowa sai ya nasu shi ba a jam'in a zuhur ɗin juma'a allahumma sai in dai misali muƙaddara kuma tafiya ne dama juma'a tun asali ba ta kanku in kuma tafiya ne kuka tsaya akan hanya za ku yi a zuhur da asar kuna iya jam'in ku ba wanda dama ku ba ba juma'a harwara cikin irin wani ruwa a cikin ayashi harwara duk daga imam bakir mai alaihi salam yana cewa ainihin hafizu asal azal salawat wa salatu wa salatu wa salatu wa wa salatu asr wa qumu lillahi qani wal wusta hiya dhuhur ce azhur ce to haka nan kuma daga imam sadiq alaihi salam ya ce ainihin kuma as-salatu wusta hiya al وسطى بين صلاتي بين صلاة النهار بين صلاتي النهار وهي الظهر yace ainihin sallan tsakiya ita ce wadda take tsakiya tsakanin salloli biyu na rana su ta ce asu da ya ce wa'in na mayu hafizu ashabuna ala zawali min ajira ya ce mutanenmu na kiyaye zawal saboda ita ne saboda ainihin akan yi dakon sallan sallan zawal bayan dun bayan zawal ake saboda haka mutum ya karka dakon zawal yau shi ne zawal wasu har inda rana suka kafa wani abu su duka kallo suna ganin yana ragewa yana ragewa da zaran ya fara karawa idan ka kafa kamar sanda ya tsaya kyam da rana to idan da yake rana ta fito ta gabas ta yi ainihin zai kasance inuwanka na da tsawo ta yamma to in yi ana nan ana nan za ka ga inuwan na raguwa yana ta raguwa yana ta raguwa yana ta raguwa to lokacin da ka ga ya fara karuwa to an yi zawarce dun ba lalai ne rana ta bi ta kaba ta kan bi ta gebe don haka idan da a ce za ta bi ta kan sandan ka in ka kafa zai zama sannan ka ba yi daina amma lokaci tana bi ta kafaɗa saboda da zaran ka gas inuwa ya fara ƙara tsawo to ka shiga ɗaya ɓangaren yini to bayan yin ana son ƙare kaɗan a kan inuwan da aka yi zawar daga nan a zuwar ta yi sun kasance suna dakon a zuwar saɓanin kamar sauran salloli na ɗan sauƙin ganewa fiye da a zuwar alfijir na iya sauyi na sauƙin ganewa haka kuma magrib na da sauƙin ganewa amma zawal sai ka sai ka kiyaye musamman a wancan lokaci nasu kuma yanzu lokacin mu kawai sai mu dubi agogo mu duba mu ga kalanda ya ce karfe nawa ne an yi mana istimi an aji amma ba ka ba mutum zai rika dako ne saboda kaga aka ce shi shi yasa mutane ke kiyaye wannan lokacin azo ita ce sallar tsakiya to a cikin majima daga ali bin abi talib alaihi salam yace innahal juma'a yawmul juma'a wa dhuhur sa'ir al-ayyam wannan ruwaya da muna cewa ba la munafa tsakanin ruwayoyi wani wani ruwayan yana iya fito maka da wani ne shi yasa na kai kano kawo ruwayoyin da wannan a faɗin amirul mu'mini yana cewa juma'a ce a ranar juma'a kuma in kuma a zuhur a sauran ranaku da ba juma'a wa ya ƙara da cewa a zuhur a ranar sauran ranaku a cikin tafsirin kumi kuma daga imam sadiq ya karanta hafizu ala salawatu wa salatu wa salatu asr wa qumu lillahi qanitin qala iqbalur rajul ala salatihi shi ma'anan hafizu din kenan mutum ya fuskanci sallarsa wa muhafazatihi hatta la yulhihi wa la yashghaluhu an shay shine ma'anan kiyayewa me ma'anan kiyaye sallah mutum ya fuskanci sallah din ya kiyaye ta har ya zama wani abu bai shagaltar da shi gabarin sallah ya sa ransa a sallah din hankalinsa bai je wani abu don haka ne ma akan so duk wani abin da zai ɗauki hankali a kawa na sallah banda tara sallah da sauraron rediyo ko kalle-kalle ko wani abu mai kama da haka ya zama ba abin da kake yi sai sallah ne to shi ne yana cikin ma'anan kun wani abu yana cikin ma'anan hafizu kiyaye ku kiyaye salloli a cikin wani ruwaya kuma na ayashi ya ce kowa du'a wannan ma'anan kunuti ke da kuma lillahi kanitin ma'ana du'a shine kunuti wa fi ukhra lahu qanitin mudi'in ragibin duk za mu iya ce babu munafat tsakanin ruwayoyin nan masu ɗa'a masu begen lada ragibi da mukan ce masu kwaɗayi na mato masu ƙaunar samun lada wajen allah shine ma'anan ƙaniti muɗi'i na ragibi a cikin kafi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa ya ce la ya zabi shaitanu za'aran min al-mu'min ma hafaza ala salawatul khams shaidan ba zai gushe ba yana jin tsoron mumini matukan ya kiyaye salloli biyar fai za da yi a hunna ta jara a rai idan ya tozarta su salloli biyar nan sai shaidan ya sami jura a kan shi fa a da halahu fil aza'id sai shigar da shi a manya-manyan laifuka wato matukan mutum yana kiyaye salloli biyar dinnan to shi kuma shaidan tsoron sai ke ji amma ran da ya tozarta sallah to shaɗin sai ya sa a sai ya sa shi wasu abubuwa a ƙarshe ma har miyagun abubuwa yana iya sa shi tsoron kiyaye sallah kaga maganin shaɗin daga cikin hikimar allah ta'ala na sanya salloli biyar a lokutocinsu saboda ya zama ɗan adam bai kafala ba kuma zai zama kodo lokaci zuciyarsa kamfare da tana tuna ubangijinsa kuma zai hana shi shagalta da waɗansu abubuwa koma bayan bautan ubangijinsa kuma kun ga zai kore shi ɗan wani lokaci ko da yana tazarar na da nisa kamar tsakanin alfijir da azuhur da ɗan nisa amma dai za a yi sallah mu nan mu lokutan mu kusan yana da ban sha'awa mu da daren mu da yinin mu duk kusan daidai wa daidai in dare ya dan fi ini dan kaɗan ne in yini ya fi dare dan kaɗan ne kamar yanzu da muke yanzu yini ne ya fi dare ko dare bai da tsawo sosai don rana na, faɗuwa bayan bakwai kuma alhijir ya keto wajen biyar daren bai da tsawo to mu amma a wani sura da in ka je sai ka gauri nasu a hargitse ne haka sosai wani lokaci sai kan zama tsakanin azur da asa a wurinsu da nisan gaske sai zama azur da magarba sun kusa mu kwanan ba wannan tazara ɗin ko kuma ya zama tsakanin magarba da ishansu da tazara mai nisa ko tsakanin isha da su bayi ba nisa suna da za ka tun da an ana la'akari da fitowar rana ne wajen aje lokuta da sai aka aje muku lokuta daban-daban wanda yake ba za ku zama kuna cikin gafala ba to haga ne sannan kuma a wani ruwaya daga imam bakir alaihi salam ya ce inna salata idhar tufi idhar idhar tafa'at fi waqtiha idhar tufi eh, to idhar tafa'at ita kanta sallah inna salata idhar tafa'at fi waqtiha raj'at ila sahibiha wa hiya baydha'u mushrika Id- sallah in aka ta ɗag- ta- ta tashi aka ta ɗaga a daidai lokacin ta wato aka yi ta kenan mai mabucin ta yi ta a daidai lokacin ta sai ta tashi sama in sai ta dawo fara tana haske ta ƙulu hafiztani hafizakallah ita sallar tana ce mai wanda ya ka kiyaye ni Allah ya kiyaye ka in ji sallah ne wato da zaran ka yi sallah kan lokaci kenan ita sallar sai ta tashi sama sai a dawo da ita tana haske fara kwal tana haske sai ta dawo wajenka tana ka kiyaye ni Allah ya kiyaye ka wa idar tafa'at fi gairi waqtiha بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مذنب تقول ضيعتني ضيعك الله idan kuma ta daga ba a lokacinta ba kuma ba bisa ƙa'idodinta ba sai ta dawo mu mai ita baka mai duhu ta rika cewa ka tozarta ni allah ya tozarta daga imam sadiq alaihi salam ya ce salawatul hamsul mafrudat ya ce ainihin imam sadiq ce wannan salloli biyar ne da aka farta su ne ake aka ce hafizu a salawat man aqama hududahunna wa hafaza ala mawaqitihinna laqiya Allah yawmal qiyamati wa lahu indahu ahadun yadkhulu bihi aljanna yace wanda ya kiyaye ya tsaye da su da haddon iyakokinsu salloli biyar ne ke ya kuma kiyaye lokutansu zai gamu da Allah ranar kiyama akwai alkawarin da Allah ya dama ya masa na cewa zai shiga zai shiga da shi aljanna wa man lam yuqim hududahunna wa lam yuhafiz ala mawaqitihinna laqiya Allah wa la ahada lahu wanda ko bai kiyaye bai bai bai tsaye da haddodinsu ba iyakokinsu ba bai kuma kiyaye lokutansu ba zai gamu da Allah ba alkawari gare shi in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara la in Allah ya ga dama ya azabta shi ya ga dama ya masa gafara amma ba dai ba alƙawari ne amma wanda ya cimma Allah ya tsaye da sallolin nan guda biyar to zai cimma Allah akwai alƙawari Allah ya riga ya ɗauka ga wanda ya wannan menene alƙawarin shiga aljanna insha Allah wa'annan ruwayoyi sun wadata wanda a dunkule an yi umarni da kiyayewa da salloli biyar musamman sallar da aka ce mata salatul usra wanda muka ji rawaye daban-daban in ka tattara su sun nuna cewa lalle sallar juma'a kuma kamar yadda amir ne ke cewa in kuma ba sallar juma'a ranar juma'a in ba ranar juma'a ba kuma azuwa wala Allah zuwa na da ɗan wuya ne ko to sauran kuma mutane na ba laifi suna faɗar ra'ayoyi daban-daban daban kowa yadda ya gani dangane da sallar sallah amma dai an kiyaye an ce ku kiyaye salloli duka wannan an keɓance ta da ambato to kiyaye salloli mun ji fa'idodinsu mun kuma ji mun ji illolin kuma tozarta salloli domin mu zara mutum ya tozarta sallah to shi ɗan zai sami dama in ko ya kiyaye sallah to shi ɗan tsoronsa yake ci mun ji kuma an yi sallah akan lokaci ainihin sallan ta daga sai ta dawo da haske farakwar ta rika ma wanda ya yi ta addu'a tana cewa ka kiyaye na Allah kiyaye in ko bai yi ta ba alkan lokacin ta ba ba bisa ka'idodin ta ba sai ta dawo baka kirin ta ce ka tozarta ni Allah tozarta ka kai masa mugunyan addu'a to insha Allah wannan wannan tun da aka ce ku kiyaye sallah din nan ko ba a ce maka ba ka gano da ka'ida da lokaci abubuwa biyu ne kiyaye sallah a yi su daidai wa daida a kuma a kan lokaci don ya ce fa in hibtum farjalan aw ba idan kun ji tsoro halin tsoro ke to sai ku yi sallan nan rijalan halin kasancewanku masu tafiya da kafa wato kana cikin tafiya sai kai kuna cikin tafiya sai ku yi sallah wato kana cikin tafiya kana iya yin sallah idan halin tsoro ne ba zai yiwu ka tsaya kai sallah din ba sai kai kana tafiya auru ku banin ko kuna haye akan abin hawa shi ma sai kai sallar ka abin akan abin hawa ba tare da ka sauko ba a halin tsoro fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun in kuka aminta to ku ambaci Allah kamar yadda ya sanar da ku abinda ba ku sani ba ma'ana lokacin in kuna cikin halin aminci to sai ku yi sallah kamar kiyaye su da ƙa'idodinsu ba halin tsoro ba kenan sai ku yi sallan yadda aka ce kuma kuma ku kamar yadda Allah ta'ala ya sanar da ku yadda ake sallan kuma kamar yadda ya sanar shi ku yadda da abin da ku sani ba wato ku yi tare da ambaton Allah kenan da gode ma ni'imansa don da ba don wannan ainihin ni'ima ta Allah ba da ba ku san yadda za ku yi godiya gare shi ta hanyar salloli don salloli ibara ne ga ainihin godiya ga Allah wanda ya maka ni'imomi to halin tsoro tsoron mene tsoro iri-iri ne a nan a ce ainihin tsoron yana iya zama na 'yan fashi na tsoron 'yan fashi ko tsoron kuraye ko zakoki a tafiya a dokan daji kaga idan ka tsaya kura ta za ta zo ko zaki kana tafiyan ka sai kai sallah amma akwai tsoron da yake an san shi lokacin yaƙi a fagen fama ke ana cikin yaƙi lokacin sallah yake to wanne za a fasa yaƙin ko sallah amsa ba wanda za a fasa za a yi yaƙi za kuma a yi sallah saboda haka ya za a yi sallah yadda ta kama saboda ka ana tafiya eh sai ayi ana tafiya ana duban alƙibla in yayo idan makiya suna duban kudu ne ko kuna kuna arewa kuna fuskantar su alhali ba kudu ne alƙibla ba to ya za ka yi in gabas ne alƙibla za juya gaba za ka yi ko kuma idan suna duban yamma ne su makiyan kuna don yamma ne suna duban ko kuna gabas kuna fuskantar su in lokacin sallah ya juya baya za ku yi ko ko za ku fuskance su sai ku fuskance su ɗin ku yi sallan yadda ta kama kuna tafiya ko kuna haye a kan abin a halin tsoro ke ya kawo irin sallan tsoro da ruwayoyi daban-daban amma ba na ganin ba zan ɗauki lokaci ina ta karanto mana na tsallake wani ruwa ya kan mamurga mace shi ke zan bashi kan batun salatu wasu a ilar dangane da tsoro a cikin tafsirin ayashi daga zurara daga abici a farare salam ya ce na ce masa ba ni bayanin birni an salatar muwaƙifa ba na ya ake sallah a sallan wanda wato wanda zai yana yana tsaye ba ruku ke ya ce idan babu dama daga wajen makinka na kai sallah to sai kai sallah kana mai imani ya ce sallaita ima'an rajilan kunta aura kiba sai ka yi sallah da ima'i nune ke a tafiye kake da kafa ko kuma a haye kake a lokacin su a haye a bayan dabba yanzu ma muna iya cewa ko yanzu ma abinda muke hawa yanzu duk ya shiga ciki a halin tsoro ya ce allah ce ai allah ta'ala ya kai cewa fa in hiftum farjalan aw rukbana sai ce a wajen ruku'u sai ka ce maimakon ruku'u sai ka ce raka'atu laka raka'atu wa anta rabbi a wajen sujada sai ka ce laka sajadtu wa anta rabbi ya ce aina ma ta wajen hadbika dabata ko ina dabban ka ta fuskanta gairu annaka ta waje wajen da tukabbiru a wani takabira sai dai a farkon kabbaran farko za ka dubi alkibir in za ka kabbara kabbaran farko sai ka dubi alƙibla ka ce Allahu akbar daga nan kuma sai ka ci gaba da yi in kana haye ne ko kana tafiye ne in kana tafiye wajen ruku sai ka ce raka'atu laka raka'atu wa anta rabbi in kana yaƙi ne kana ta yaƙin da kana ta tsare tsare sai kuma sujada sai ka ce laka sajjatu akwai ra'ayi daban-daban da suka nuna ainihin ma hatta takabirori uku na tsayawa a matsayin sallah a cikin majmu'ul bayan an ruwaito daga ali alayhi salam yana cewa ya an cewa lailatul harir ya yi hamsu salawat da imai a wani kauli da takbiri kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi a ranar ahzab shi ma ya yi sallah imai imai shine kai nuni wato ruku'u ba ba cikakken ruku'u ba ma za ka dan sunkuya sujada ma za ka dan sunkuya sai dai mutum ko yawan sujadan ya karɓi ƙasa yadda da yiwu to kuma ma tana ewa ma ainihin sallah duk yadda ta kama ainihin za a yi in ana halin tsoro ne da ba za a iya tsayawa a ruku'u ba saboda ana tunanin za a kawo hari aka yi a tsaye ana duba makiya akwai sallar tsoro yana nan tafi wanda ya nuna cewa ainihin idan za a yi jam'i ta na tsoro akwai sallar tsoro to amma akwai sallar tsoron da ba ma ba zai yi a yi jam'i ba masa a rabu biyu wasu su jam'i kawai ana cikin tsakiyar yaƙi din ne lokacin sallah saboda haka sai a yi sallar yadda ta kama hatta an ce takabir uku na tsayawa a matsayin sallah idan wani ya ce ya ce a zuhur a zuhur yana da tunatar da mutane a zuhur sai kuwa ce allahu kabar allahu kabar allahu kabar ya gama zuhur kuma in a ce aka ce la'asar allahu kabar allahu kabar ya gama idan rana ta fada aka sami natsuwa ba sai an maimaita wannan sallah ba ta wuce ta yi kuma wannan irin sallan har ma in ta kama a yi magana sai a yi magana kana cikin sallan ka sai ka ce ga kafiri nan mangare shi sai ka ce allahu akbar yadda ta kama kawai ba a fasa sallah ta kowane hali hanya guda abin da sa kawai ka fasa sallah shine baka da hankali tun baka sa abin da baka a cikin hankalin ka shine sallah amma dai kana da hankali dole kai sallah na ma'ana cewa idan mutum ya rasa duhuraini a da'i ya faɗi masa idan ya rasa duhuraini muƙaddara yana yana sama ba ruwa ba ƙasa ba ruwan alwala ba ƙasan taimama to a da'i ya saraya amma ƙaza'i na kansa a lokacin ba ce sallah a hakanan ba tsarki in ya rasa abubuwan tsarkin nan biyu ruwa da ƙasa wannan mahallinsa daban wannan an nufin a halin tsoro to ku yi sallah kuna tafiye da ƙafa da kuma kuna haye a kan dabba kuma na iya ko kuna haye a kan abubuwan da muke hawa yanzu masu taya in halin tsoro ne duk sai a yadda ya kama kun ba lalai a duba cikin kafi daga imam sadiq an tambaye shi dangane da wannan aya ya ce idza khafa min subu'in aw lisi yukabbiru wa yu'miru ima ya ce in ya ji tsoron zakoki ko dan fashi zai yi kabbara ya yi imai kaga ba lalai tsoron ba a fagen fama ba har da tsoron zaki da tsoron dan fashi a cikin faƙi daga gare shi da shi imam sadiq yana alaihi salam yana cewa dangar ya ce salatu zahab salatu zahab wannan sallah ana kwamawa ke sallah lokacin kwamawa fagen fama ya ce kala takbirun wa tahlilun ya ce kabbara da hailala sallah sai ka ce allahu akbar la ilaha illallah shi ke sallah ne ba ruku'u ba su jira ba ta shahut ba sallama Allahu akbar da la ilaha illallah ya tsaya matsayin sa har wala daga gare shi zamba ne ce takbirun matalin sai karanta wannan aya fa in khiftum wa rijalan aw ruhba har wala daga gare shi da Imam Sadiq na alaihi salam ya ce da a cikin faki mallai hadar faki in kun tafi ardin mahufa fashi ta lissan ausu ba an fasallil faridata wa anta ala dabatika in kana wata ƙasa wani gari da mace ko wani wuri wanda yake ana cikin tsoro ka ji tsoron fashi ko zakoki lissan dan fashi ko kuma zaki ko zakoki to kai sallan faradi akan dabba a sai ka so kuma an daga imam baki alaihi salam duk a faqihi ne littafin ban la yahu faqih yace alladhi yakhafu lususa yusalli ima'an ala dabati mai jin tsoron yan fashi yakan yi sallah da nune ima'i dike nune yana kan dabbarsa ba tare da ya sauko ba ke shi idan idan sallan ima'i mutum zai iya yin sallah din sosai yana iya yi sallah sosai in ya in kaman wannan tsoron ba zai so ko ya tsaya ba yana tafiya ne to shi zai iya sallah su sosai illa iyaka zai wannan zai kabba zai ka takbiratul ihram zai ruku'u zai sujada sai dai ruku'unsa zai zama nune ne zai dan doka ne a matsayin ruku'u ya daga daga ruku'u sujada kuma sai ya duka duka wanda ya ɗanfi roƙo kaɗan ya ɗan duka kaɗan ya sake ɗaga ya sake roƙa ya yi sujada sai ya ɗauka sai ya kira ya karanta suratul hamd da sura kuma har duk abin duk ya sallolin shi gaba da illa ba roƙo ba sujada ke ya yi cikakken sallar kenan in ya yi in kuma na zahab ne na ƙwamawa yadda ya kama ko da takbir da talil to fa idan amintum in kun aminta ma'ana zara haufuku ainihin tsoron da kuke wanda ya sa kuka yi sallar tsoro ya kau to fazkurullah to ku ambaci allah ma'ana ku yi sallah sallan aminci ko kuma ku yi shukura gare shi bisa amincin da kuka samu wal Allah fa idza amintum dinnan yana dama ba dama ainihin ba bukata a dabara shi da ma'anan cewa in kun aminta ku yi sallan aminci dama tsoro yasa kuka yi sallan tsoro ko to in kuna cikin aminci ba wace sallah za ku yi ai ba sai an gaya muku ba don sallan tsoro ta zo bisa lalura ne in ba laluran kuma ba shi kenan za a yi sallah saboda haka sai suka ce wannan aya wannan fa'iza amintum din nan ba yana nufin ku yi sallar rashin tsoro ba abin da yake nufi shine fadkurullaha in kun zama cikin aminci tsoron ya kawo to ku godewa Allah da ya kawo muku aminci ya kawar da tsoro kama Allah muku kamar yadda ya shigar ya sanar da ku yadda za ku gode ni'imar sa ke misala ma Allah muku au shukran yuwazi ta'limukum ko kuma ku shukura gare shi wanda wanda za ku gode masa bisa ilmantar da ku ya ilmantar da ku amma lam takunu ta'lamuna min ash-shara'i abin ya sanar da ku abin da ku sani na shari'o'i wa kayfiyat sala da yadda za a yi sallah ku ku yi kaza ku yi kaza ku kaga wato wata fasara ta dan fara fa idza amintum fadhkuru nan da cewa ku yi sallah na cikin aminci wanda wani fasarar ku ya ce a wancan in kuna an hafizu ala salawati yana nufin na aminci fa in hibtu farjalan auruku bana kuma na tsoro ke to saboda haka in ba tsoro kuma to ku gode wa Allah bisa ni'imomin da ya muku ya ilmantar da ku abin da ba ku sani ba ba don ya ilmantar da ku gwada kuna nan cikin bagani ka zo da wa'anda ba su san ma da tsalla ba ma abin tausayi abin tausayi sai ka ga suna cikin gafala a lokacin sallah sun suna ta gafala din su ba abin da ya nasu kayan wasan shida juya sai da ya gada ba su da alkawari wajen Allah gobe kiyama to ku gode wa Allah kenan da tunawa da shi bisa ni'imomin da ya muku والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج to mun koma batun su saki aure da saki wanda za muke sai wata magana ta shigo jiya na ɗan yi magana akan wani muke cewa ayoyin alkur'ani ba an jera su ne bisa maudu'i ba ba kuma an jera su ne bisa jerin tarihin yadda suka sauko ba an jera su ne bisa hikiman kira'a kira'a ya yi daidai amma ba lalle maudu'i ba saboda haka ne maganan sallah ta shigo maganan sallah ɗin ba ta da wani dangantaka da maganan saki da idda ko suna da dangantaka ba su da wani dangantaka ba maudu'i ɗaya ba ne ana wata magana maganan saki da idda sai aka kuma kawo batun sallah to yanzu kuma sai aka kuma saki da idda ne to kuma cikin hikimar Allah ta'ala ya tsarin alkur'ani yadda yake ko ina ka ɗauka ka karanta ko ina ka ɗauka alkur'ani ka karanta sai an tunatar da kai kai wane ne waye ubangijin me ya kawo ko doron ƙasa ina za ka bayan ka mutu ko ina ka ɗauka alkur'ani sai ya ga maka saboda ka ko tarihi ne ke kowane maudu'i ne ko yana magana sai ka gani saboda ko ina wa'azi ne ba za ka ɗauki wani yanki na alkur'ani ka karanta ba tare da ka ji jimlar saƙon gaba ɗaya a matsayin ka kai bawa ne kuma za ka mutu za ka koma wajen Allah yana da wuta yana da aljanna ko ina ka karanta alkur'ani sai ka ga wani to kaga cikin hikima Allah sai zama da amma da an yi suratun nari da aka tara duk maganar wuta ɗin aka ajiye aka zo aka yi suratul jannati aka zo aka yi suratul nikahi duk aka yi magana da ainihin ba za ka wasu ba kayan ana suratul nikahi sai ka yi ta dare amma kana cikin nikahi din nan sai ka ji nari a ciki ga gani sai ka ga abin a cakuɗe yake aka nan ko ina da wa'azi game da komi da komi da ya shafi rayuwa to wannan hikima ce ta Allah ta'ala don haka ba wai an jajjira shi ne ba kan gado ba wa maho bil hazan tsararren magana ne tsararren magana karka ce to me yasa ana cikin maganar saki da idda kuma an ce kuma salo to ka kuma an zo maganar idda aka ce walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wanda suke mutuwa cikin ku su bar mata su bar musu da wasiyatan li azwajim su bar wasiya ga matansu na aure mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj ay masu ajiyar da su daɗi ya zuwa shekara ba tare da an fitar da su wato kenan idan wanda suka yi wafati a cikin ku suka bar wasiya cewa bayan sun mutu matansu ta zauna matansu zauna ni ba sau da'in mai shi guda ɗaya fi man daɗin fasa mutum ya bai wasiya ya ce in ya mutu masu ta zauna ɗakinta a kuma ciyar da ita a shayar da ita a ɗauki ɗawaninta daga cikin dukiyarsa har shekara guda fa'i za ka rajina falajina alaikum fi ma fa'al na fi an fusilna min ma'aru in suka fita su matan da kansu don ƙashin kansu to babu laifi gare ku na abin da suka aikata a kawo kansu na abin da bai saba wa shari'a ba idan aka ce ai mijinki ya ce ki zauna har shekara guda kar ki fita sai ta ce ita ba ta da bukata to shi ke ita daga dama ba ruwa wallahu azizun ake Allah buwayi ne gwani an ce wannan wannan hukunci ne a farkon al'amuran musulunci don wasu hukumce-hukumce sun rika sauka a hankali a hankali kamar yadda muka karanta hukuncin batun giya wacce ainihin da farko an ce in an shakar a kusanci sallah wani wani aka zo kuma aka ce za su zambe ka dangane da giya ka ce akwai amfanunuka ga mutane akwai cututtuka amma cututtukan ya fi amfanunuka sannan kuma aka zo aka ce a wani wuri kuma sam a dikar makar a shakon to aka ce ainihin ludufin Allah ta'ala da mutane ya yi musu dokoki mataki-mataki ne tsawaka wannan yana da cikin irin waɗannan matakai da farkon al'amari a jahiliya sun kasance mace takan zauna ne idan mijinta ya mutu kamar muna mun karanta jiya ta zauna akan turosu sai shekara ta zaga ta yi ta zauna a mugun ƙazanta to sai aka ce a yanzu wanda matan da mazajen suka yi wa fati za su zauna ne wata hudu da kwana goma kuma a wani wuri kuma ayan gado ya zo aka ba mata matan aure imma rubu'i wa imma fumu mata aure suna da imma rubu'i wa imma fumu rubu'i in ba shi da ɗa fumu ne in yana da ɗa to wa'annan ayoyin sun sauko ne a lokuta daban-daban saboda haka farkon al'amari lokacin da al'ada ga yadda suke mace takan zauna shekara guda ne sai aya ta sauka cewa mutum yana iya wasiya a ciyar da ita daga cikin dukiyarsa ba tare da an fidda ita ba don a wajensu a da can kafin babu gado ga matar aure ba ta gadon komi ita ma ana gadon ta ne aya ta sauka ta ce wala yahilu lakum an tarasu nisa akara da can mace ana gadon ta ne al'adar laraba ba ba ta gadon komi ita ma ana gadon ta ne sai a ce ya mutu ya bar raƙuma da shanu da awaki da mata kaza sai a raba to sai aka dawo aka ce ba a gado ba a gadon mace sannan kuma aka ce matar mutum za ta zauna ne ta shekara cur kun ba ta da rabon komi a abin da ya ba sai aka ce to yanzu mutum yana iya wasiya ce a shekara ɗaya cur ɗin na a ɗauki ɗawainiyanta daga dukiyarsa to daga baya kuma aka hau ƙare ƙare har yanzu ya kammala addini ya kammala yanzu ne ake yi yanzu idan mutum ya mutu ya bar mata zai na iya musiya ta zauna a gidansa shekara da ba wannan saboda ainihin akwai idda arba'ata ashirin wa ashara da aya alkur'ani sannan kuma akwai rabon gado tana da rubu'i ko fubu halas saboda haka wannan hukuncin mansuhi an shafe wannan hukunci shafaffen hukunci ayan ya tarabbasu da bayan fusur na arba'ata ashirin wa ashara ta share wannan da kuma ayan gado nan yana cewa nukan so bayan na karanta muku mu ji ruwaya da ya nuna hakan duk mutum ya gane ba ra'ayi ba ne wanda suke rasuwa daga cikin su bar mamata wasiya cewa ajiyar da su daɗi har na shekara guda a masu infaki daga dukiyar da suka bari kenan ba tare da an fitar da su ba wato kenan ba za a fitar da su daga gidajensu ba kenan ya ce wannan farkon musulunci sannan aka shafe wannan hukunci a da can mutum in ya mutu akan ciyar da matan ne daga asalin dukiyarsa har shekara guda sannan a ce shi kenan ta tafi ba gado sannan aya ayan gado wanda ta bata rubu'i da fumuni ta share wannan yanzu tana da gado sannan kuma ayan tarabbusi ita kuma ta zo ta share wannan a cikin majima daga imam sadiq a cikin ruwayoyi daban-daban daban da aka samu daga gare shi da kuma daga imam bakir alaihi salam babansa kenan su duka sun ce hiya mansu hatu wannan wannan aya shafaffiya ce wato hukuncin ta shafaffe na sahatha ya tarabbas na bi an husain na arba'ata ashirin wa ashara ayan da ta ce ya tarabbas na bi an husain na arba'ata ashirin wa ashara ta shafe ta wa nasatha ayatul miras kuma ayan gado ayatul miras ayoyin gado kuma sun share ta kaga abubuwa biyu tarabbusi da shekara ɗaya ne al'ada ko yanzu ainihin an ce tarabbusi nawa ne wata hudu da kwana goma da can ba gado yanzu fa yanzu da gado saboda haka wannan farkon al'amari ne lokacin da babu gado babu babu idda sai aka ce to wannan zaman da aka yi din nan to mutum yana iya wasu ya ce a ɗauki ɗaunin matarsa da dukiyarsa a shekara uku to ya ce ainihin yana nufin wannan muddan muddan tarabbusi ya shafa wannan shekara guda na faƙa kuma ayan miras shi ma ya shafe shi saboda za a bata gadonta idan suka fita ba don ƙashin kansu su matan a wannan tsohon hukunci to ba laifi ba za a ci musu kumba idan suka ce su ba su bukata don wata bukata nasu to ba za a hana su ba wannan a tsohon hukunci amma yanzu kamar yadda muka ce ayan ayoyin da suka rabon gado da ayoyin ayan da ta ce a yi ta kaba idan wata hudu da kwana goma sun zo daga baya bayan wannan duk da maganin gado yana can gaba a alkur'ani kuma duk da cewa kuma mun karanta ayan rabbusi baya amma wannan ayan ta riga sauka kafin mu ayan tarabbus ko ba lura ba in an an lura da yake shi alƙur'ani ba an jira shi bisa yadda ya sauka bane kaga wannan magana ta riga ta sauka kafin ayan da ta magana ya tarabbas na bi anfusin na arba'ata ashurun ashar wannan ta riga sauka kafin wancan walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haƙƙan alal mutaki to je muna karatu wannan mun karanta baya wa mati uhun adal musi qadaruhu adal muqsir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan adal muqsini je mun karanta wannan muka ce wannan hasatan ya soka ya soka ne dangane da matan da aka sake su kafin a shafe su kuma ba a yanka masa sadaki ba to muka ce nan gaba akwai akwai magana dangane da wanda aka saka sawa'un an yi duhuri da ita ko ba a yi ba wannan mutallaka generally kenan duk walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf duk matan da aka saka suna da jiyar da daɗi sunan shi ana ce mashaka na mata ko mut'a amma me yake nufi shine a basu wani abu a daɗaɗa musu rai da ba su wani abu to suna da wannan mata bil ma'ruf bisa abin sani bisa abin sani yana nufin ainihin yadda yadda ya dace da matsayinsa da matsayinta da kuma yadda al'ada ta gudana da lokaci da zamani da muhalli shine ma'ruf kun bai sa abinda kun bai sa wa shari'a ba a zai la'akari da matsayinsa da matsayinta da kuma zamaninsu da muhallinsu daidai gwargwado ke haƙƙan alal mutaƙin wannan haƙƙi ne akan masu taƙawa wannan ya nuna kenan duk lokacin da aka saki mace sai an ba ta wani abu nan wannan yana cewa asbatatul mut'atu lil mutallaqati jami'a wannan ta tabbatar da jiyar da daɗi ga wanda duk aka sake ta gaba ɗaya janar duk wanda aka saka sawa'un wanda aka yi dukuli ne ko wanda aka yi dukuli ne wancan an ce wanda ba a yi dukuli ba ba a kuma yanka sadaki ba ko aka ce an yanka sadaki ta ci rabi karatunmu na jiya to na yau ko sai abin da yake cewa shine duk wanda aka saka kuma bayanin baya nuna ta amini a cikin faƙi daga imam bakir alaihissalam ya ce mutu'atin nisa wajibatun da hala biha aulam ya dukur biha jiyar da mata daɗi ban an sake su wajibi ne an yi duhuli da su ko ba a yi duhuli da su ba karatun mu na jiya akan wanda ba a yi duhuli ba ne da wanda ba a yanka ma sadaki ba da kuma wanda aka yanka ko wanda aka yanka an ce ba batun mutu'a ba ne batun a ba ta rabin sadakin ta an ke cewa wannan ya nuna dukiya ne mai yawa don haka ne ma sai aka ce to a ba ta rabi da ba don dukiya ne mai yawa ba ake bayarwa sadaki to da ba za a ce a ba ta rabi har a ga cewa ya fi ajiyar da ita daɗi ba tunda an ce mai sukuni ya ba da ya je da daɗi da gida da mai hidima ko mai hidima to kaga sadaki ya wuce wannan ke ko ba aka bane aka ce amma in sadaki ne a bata rabi kaga ga mai sukuni bai kamata ya bada sadakin da ya gaza kudin gida ba ke a mustawansa in yana zaune a gidan da yake zaune an masa kima ya kai naira miliyan 100 to sadakin da zai bare ya aure ya kamata ya zama ya ba da naira miliyan 500 kamar shi mana har har har gidanka ya fi matarka duk da ba siyan mata ake ba amma dai ainihin kyauta ake bata nihila to shi kenan ne wannan ya ce wannan ya nuna an yi duhu ne ko ba a yi duhu ne ta ba wa yi mutu kabla an ya kuma ya bata mutan je da ita daɗi don kalmar mutane ana mishi amfani da shi daban-daban kalmomi daban-daban wasu na ba shi miyagun ma'anoni amma dai abin haka ya zo a cikin karatu ajiyar da ita daɗin nan kafin a sake ta a cikin ta'azib yana cewa inna mata jibul mutatu lillati lam yadkur biha wanda aka yi duhuri da ita ne ya zama wajibi ajiyar da ita daɗi wa amma allati da hala biha fa yustahabbu تمتيئها إذا لم يكن لها في ذمته مهر wanda ko ba a yi dukuli wanda aka yi dukuli da ita ba kuwa to ya mustahabbi ne a cikin tazibul ahkam ke matukan ba tana bin shi bashin sadaki ba don akwai akan yi aure ya zama an yi aure har a yafa amma ba a gama biyan sadaki wal'awar ƙablar talaq na farko kafin saki zai idan idan ba a yi duhuli da ita ba kafin saki zai ba zai ba zai ba jiyar da ita daɗi wasani ba da inki baya da idda na biyu kuma bayan idda ya ƙare ake bayarwa saboda in tana idda raji'i tana cikin lissafi ita matarsa ce tana lissafin matarsa ce saboda haka yanzu ba zai bata wannan kyautar da zai bata din ba na rabuwa ba sai in idda ya kare ba ya bukatar dawowa da ita a cikin harola a cikin tazib daga imam kazim an tambaye shi dangane da wanda aka sake ta wanda yake jiyar da daɗi ya hau kan mijin sai ya rubuta ya ce alba'ina ba'ina ba'ina wanda ke ba ba da ake ba komai an sake ta kuma ba zai wuta dawo a cikin wata ruwaya la ta matu'a la tum ta ulmuhudi'a wanda aka yi mata hudi ba a jiyar da ita ba a ba ta kodi bilhassil ma ita ta bayar aka sake ta ita ta ba da kudi saboda aka yi ba ta mene kuma an gama a cikin majima an ka kawo saɓani akan wannan a ciki yake cewa mut'a na wajaba ne ga wanda ba ambata mata sadaki ba ya keɓance shi kuma aka roito daga imam bakir da sadiq alaihi masara aka kuma wani ƙauri kuma aka ce a da kulli mutalaqatin illa al muhtari'a wal mubara wal mula'an aka ce a duk matan da aka saka dole ne a bata wani abu ko sai wanda aka muhtari'a wanda aka yi mata hudi ko mubara wanda aka mutu mubara mu kuɗi da mubara sun yi kama da ko kuma wala ina wanda aka yi la'ani aka yi tsine ne kamar ta zo da ɗa mijin ya ce ba nasa ba ya ce nasa ne aka ji aka yi tsine ne ba kuɗi tsakaninsu wakila li kulli mutallaqatin wal mafrud laha aka ce a wani kauli kuma aka ce duk wanda aka sake ta in banda wanda aka yanka mata sadaki dole a yi mata a bata wani abu idza tulqar qabla ad-dukhul in an sake ta kafin dukhul fa inna ma la hannisbu sadaq ta don tana da wanda wanda tana da rabin sadaki in an bata wala mutata laha ba jiya da daɗi gare ta وقد رواه أصحابنا أيضا كما وانا ما معلمه دبان دبان سويت وانا وذلك معمول على الاستيباب استيباب كما دوسين حمل إنش أكن استيباب وتقول صعب بيني أكيد to ala ayi halin bil jumla ba na son in daɗe ina ta karanta muku bil jumla ainihin wannan aya lil mutallaqat mata'un ana nufin wanda aka sake ta inda wanda wanda aka toge wanda aka sake ta wato ana zaune da mace ana ana tare sai mijinta ya sake ta to sai dole sai ya bata wani abu a cikin kafi cikin ado rayu masu yawa daga imam sadiq alaihi salam ya ce mata'uha ba'ada ma taqdi iddatuha jiyar da ita daɗin nan bayan iddar ta ya ƙare ke saki raci kun zan na ga muku wannan hukuncin wani ne daban ba na jiya ba na jiya wanda aka aure ta ba a yi duhuli ba ne aka sake ta in an yanka sadaki rabin sadaki in ba a yanka ba aka ce ya bata wani abu ko to wannan kuwa an ce mutum yana tare da matarsa ne sai ya sake ta to zai bata wani abu amma wannan saki rij'i ne sai idan ta iddanta ya kare alal musi qadruhu wa alal muqtari qadruhu shi ma kaman wanci ga mai wadata daidai gurgurdan halinsa wanda yake da kunci kuma daidai gurgurdan halinsa qala wa kayfa yumtuha wa hi fi iddati aish tarjuhu wa yarjuha yace to ya zai bata wani bata wani abu mutum da mata ana kira kalmar mata jin daɗi ana kira shi kaya da kitai ma ana ce masu mata amti'a sadakace ya zai bata wani abu alhali tana iddarsa yana fatan tana yana fatan ko yana ana fatan ya ta komo gare shi ko ya komo gare ta ko su komo mu juna in tana idda ana lissafin ta a matsayin matarsa saboda haka ba lokacin ne zai bata wani abu wa yuhaddithu Allahu azza wa jalla bainakuma ma sha kuma Allah yana ya haddasa abin da ya so tsakanin su dama dama an ce ta idda a dakin da ana fata Allah ya aukar da wani abu wato a fasa sake a dawo ai komi ma ko ba lura ba saboda haka a wannan lokacin ba in ya sake ta sai ba ta wani abu sai idan ta gama idda in raji'i ne tana iddanta in auren ya zo ya ci gaba shikenan in kuma auren bai ci gaba to lokacin idan da ya kare lokacin ba ta mata a kenan wa kala idan kana rajulu muwassi alaihi mata imra'atahu bil abdi wal amati idan mutum ya idan mutumin yana da wadata to ya ya ya ba matarsa bawa da kuyanga lokacin su kenan yanzu muna da bayi da kuyangi yanzu mu dai sai dai mu ce ba ta gida da mota daidai gwargwado da an ce da kuma 'yan kudade ko da ɗan miliyan biyar kawai kawai shi kenan daidai gwargwadon hali ya da iya fin miliyan biyar an ce mai wadata ya danganta da wadatansa ne ko kowa wani muktari yi matu ubin hindati wa zabibi wa saubi wa darahim wanda kuma ba yi da hali ya bada ya bada alkama da zabibi da tufafi da kudade to shi kuma kaga yanzu tun da bamu yayin su zabibi da alkama kaga sai kawo yan buhunan shinkafa mata ya sarar da yan abubuwan da tufafi da yan akwatuna cicika su da yan tufafi irin na asin da asin din nan da yan kayan shafe-shafe sannan kuma ya ba da yan nairori mata ya sara ko da yan 'yan dubu ɗari kaɗan ne daidai gwargwado tun da bayi da hali ba haka ne to ainihin wannan fa ba wasa ake mana ba ba ainihin hukunci ne daga wajen Allah abin takeici wannan hukunci sam kam a tsakanin al'ummar musulmi kaman ba san shi mutum ba zai saki matarsa ba sai ya fara watsa kayan ta waje yana zaginta yana fita ya kore ta alhali a nassin alkur'ani ya ce ta zauna a ɗakinta kar ta fita shi kuma kada ya fita da ita gwamnan ba sa da ayin allah ba sannan aka ce lokacin da take idda din nan ana a matsayin matarsa take komai da komai da na mata ila iyaka ba abin da ya shiga tsakaninsu ran da duk wani abu ya shiga tsakaninsu ma'ana ya sadu da ita ya dawo da ita ke amma in bai sadu da ita ba ko yana iya ma shiga ɗakin da ya fita amma dai ba zai taɓe ta kuma za ta yi masa abu sannan kuma aka ce in idan ya ƙare aka ce ya bata wani abu za ta fito shekar dai kuma dai abu da ya da to ai haƙuri sai ya ɗauko wani abu ya bata daidai gwargwadon halinsa to wannan ainihin alƙur'ani ne ya ce mana kuma hadisin manzo ya bayyana to amma ba a yi a aikace kamar ba san shi hannun take inda kore ta tafi shi ke ce in ma ya ba ta wani abu sai ya kwace da nasa alkur'ani wa ta yi tun idan hunna kintaran fara ta ku zo min ku shai'a ko da kun ba su ɗayan su dukiya mai yawa ne ko ka ɗauki komi amma sai har ma sai kwace wa'insu abubuwa da shi ta waje kuma sai a je wajen alƙali sai ya ce ta biya shi kuɗi yanzu har har akwai wani akwai wani kanti a nan zare suna ce mashi kantin kwali nan kayan ake siyan kayan amare da arha wanda aurenta ta je ta kai ƙara shi ya ce gogon ya ce shi ba zai sake ta ba ta ce ba ci ba sha ba ya man komi ce to shi kenan shi dai faruwan shi ba sai a ce to ke biya shi sadaki shi sai ta kwashe kayan ɗakin da je ta kai sayar a nan ka sai ka ce a je ka je kwantin kaɗi kawai ka kayan amarya an kawo sai su saya da arha sai sai alƙali ce ta ba shi dubu ishirin da biyar ko dubu hamsin kuma ba ta da kuɗi sai ta je ta sayar da kayan ɗakin ta kawo alhali shi ya kamata ya bata to kuma wannan wannan mu da nassin alkur'ani ne da koyarwar sunna amma abin takaici su waɗanda ba su da doka sun zauna ne kawai suka yanka da kansu ba su da tsarin wannan su aurensu idan aure ya rabu ana raba dukiyar mutum ne biyu a bata rabi duk abin da ya mallaka sai an bata rabi su kun ba su da littafi wanda ya ce a haka ne ba su da alkur'ani ba su da sunna amma sun fi mu ɗabbaka abin da ke cikin littafi ba mu ne aula da aje wajen alƙali ya ce ka sake ta e me kake da shi ya ce ashe a ce a ce a raba komai da ya mallaka a ba ta kashi biyu bisa uku ko kuma rabi in za a yi mashi nasiha wato bai kamata wannan ya zama kawai sai in ya ga dama ya in bai ga dama ba zai tun da haƙƙi ne har kuma Allah ta'ala ke cewa haƙƙan alal muhsinin haƙƙan alal muttaqin ku ga mini yadda Allah ta'ala ya shirya da mutane ga wannan in ba su yi ba in aka je aka same shi shikenan sai ce o kai ne wannan da ka toza ta ayoyi na Allah ya ce wala tattakhudhu ayatallahi qudwa sai ce to madalla da zuwa ga aljanna mu ne aula da mu ya zama bisa doka ana yin wani to yanzu saki kawai ya zama wani sassauƙan abu ne kawai ko kawai saki ya kamata ya zama yana da wayan gaske zama yana da wayan gaske to munan da aure da saki duk wasa ne to haka na ake tsaye albar gada ga koyarwa sai dai ai karanta sai dai a karanta a ji shi a tashi kawai kuma an mamaki za ka ga dama a ce man wasu mutanen da su abin bai dame su ba har waɗanda suke nuna su ma ma'abota addini ne in ya zo zai yi abu sai ya yi al'ada tun da al'adan ya fi mai sauki sai ya bar shari'a yana jiran sai dai a yi mashi da ƙarfin tsiya kawai to insha Allah akwai karatu na gaba wani babin ne yanzu mun shiga shi kuma yana da tsawo saboda haka insha Allah za mu dakata yau 22 ga ramadan kuma a gabanmu akwai daren da ya fi kowanne muhimmanci shine daren 23 ƙarshen layadar ƙadar wanda lazim mutum ya raya wannan dare da ibadodi ya wanka farkon dare ya wanka ƙarshen dare wankan tsarki sannan kuma ya raya da ibadodi ga dau'in ibadodi nan daban-daban daga ciki akwai raka ɗari don bayan talatin ɗin nan ya ƙara ƙaimi kuma ya ya kammala sauran raguwa saba'in ɗin da addu'o'insu da kuma addu'o'i da aka roito daban-daban ana yi ciki akwai su jaushin alkabir addu'o'i ma ta yasara nukan ga ayyuka ne wanda suke ban san ba zai yi mutum duk ayyukan da ya gani ya iya aikatawa amma zai iya wasu mai da gaske al misali akwai aikin akwai ziyara imam hussein a wannan dare akwai kuma a wa'insu addu'o'i ma'asurai hasatan da wannan dare wannan suke yan gajejjeru ne da kuma ainihin karanta suratul ankabut da suratul ruh da suratul duha duk wannan sauƙaƙa ne mutum zai iya karantawa sannan wani abubuwan dama da an zo nan akan yi a jam'i kamar ɗora musafi da irin wa'annan da akan yi wa'annan da wa'ansu ba a dan addu'o'i masu rai to insha Allah kar a yi sake a wannan daren a roƙa mana kuma Allah ta'ala ya samu a cikin bayansa na gargaru kar ya samu a cikin waɗanda zai cika jahannama da su to insha Allah walabi da yake bana da ɗan lokaci za mu iya karanta addu'an yau